الرحيم وصلى الله على النبي الكريم mun tsaya dangane da magana kafara ko ya ce wa innamal kafaratu wa kullu man aftar duk wanda ya ci abinci muta'awwilan yana mai tawili fala kafarata alaihi babu kafara gare shi menene tawili ya ake cin abinci da tawili mutum yana kokon shin alfijiri ya fito ko bai fito ba sai ya ci abinci ko koshin rana ta faɗi ko bata faɗi ba sai ya ci abinci kaga ya ci abinci yana mai tawili ko to babu kafara to mi bisa gare shi kenan ranko bisa gare shi ga mazabar malikiya to amma in gini ya yi a kan yaƙini yana ganin yanzu rana ta isa faɗuwa ya ci abinci sai ta bayyana rana ba ta faɗi ba ko da ya ci abinci nan ba sai ya ranka ba muna tare ko kuma ya tashi da daddare bai sani ba alfijiri ya bullo ko bai bullo ba shi ga yaƙini na yana da yaƙinin alfijiri bai bullo ba sai ya ci abinci nan ma babu ka fara gare shi amma in yana da taraddudi ya ci abinci to nan gaskiya sai ya ramka kun fahimta to nan ranko ɗaya zai yi babu ka fara wanda ya ci abinci yana mai tawili da kokonto. wa inna mal kaffaratu kawai kaffara alaman aftara ya tabbata akan wanda ya ci abinci muta'ammidan da gangan ka san rana bata hito ba ka san alfijiri ya hito ka ci abinci ko ko ka san rana bata haɗu ba ka ci abinci to nan kan sai kayi kaffara wa inna mal kaffaratu abin sani kawai kafara alaman aftartana akan wanda ya kare azumi muta'ammidan da gangan da akalin da cin abinci au shurbin ko shan abin sha au jima'in ko saduwa da iyali wanda ya ci abinci da gangan babu tawili babu kuskure babu rashin sani da gangan ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya yi jima'i to wannan shi zai yin kafara ma'al qada'i tare da ranko kaga nawa kenan a bisa gare shi sittin da ɗaya sittin na kafara guda na ranko to yanzu ba mun yi magana kafara ba to kawai mai tambaya ya tambaya mai ce ce kafara sai ya ce wal kafaratu abinda aka wal kafaratu kafara fi zalika ga wannan ida'amu 60 miskinan shine ciyar da miskini 60 la kulli miskinin ga kowane miskini muddun mudu guda bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallama da mudun nabi kowane miskini to ka samu ka samu miskini talatin kowane ka bashi mudu biyu a'a dole sai miskini sittin kowane ka bashi mudu guda fadhalika ahabbu ilaina wannan shi yafi soyuwa gare mu ma'ana yin kafara da ciyar da miskinai shi ya abin da ya fi so. Wallahu ya samu an yi kafir shi kafara bi itki raƙabatin da ‘yanta kuyanga, raƙabatin mumina, ‘yanta kuyanga mumina ya samu baiwa bawa ko baiwa mai imani sai ya ‘yanta. Kaga abu na biyu da ake kafara da shi ko? Na farko ciyar da miskini sittin, kowane miskini mudu guda. abu na biyu ‘yan takwayanga bawa ko baiwa, au ko kuma na uku siyami shaharaini mutatabi'aini ana yin kafar da azumin watanni biyu jere da juna wata biyu to kaga inda farkon watanni ka ɗauka to wanda ya yi nusan ya rage ma kwana guda amma in ba farkon watanni ka ɗauka ba kamar yau farkon wata da yau za ka ɗauka azumin kafara za ka fara azumin kafara da watanni za ka amfani to kaga an ka ce wata biyu in kai ya sa'a sun yi nusan da su biyu to kaga hamsin da takwas za ka yi amma in ba farkon wata ba cikin wata ka ɗauki kafara kafara to wannan guda sittin za ka yi kwana talatin talatin muna tare kawo walaisa alaman aftara walaisa alaman walaisa kafaratun ga kafaratun can gaba babu kafara alaman aftara akan wanda ya karya azumi fi qada'i ramadana garan kun ramadana muta'ammidan da gangan to ana biyar ka azumin ramadana kila ka sha ramadana ko saboda rashin lafiya ko saboda tafiya ko mace ta sha saboda al'ada ba ranka aza ta yi ba ramalana ta wuce sai ta zo ranko ta zo ranko ta ɗauki azumi ranka ramadana kuma sai ta kare shi da gangan to yanzu mai a hukuncinta za ta yi kafara an ka ce babu kafara gare ta domin kafara ta keɓanta ga watan ramadana to yanzu duk da yake ramadana ta za ta ranka amma tun da ba cikin watan ramadana na ba ta karya shi babu kafara iyaka dai sai ta ranka shi wasu mallamai sun kace za ta ranka biyu sai ta ranka wancan da aka biyarta na ramalana sannan ta ranka wanga kuma da ta karya haka wasu mallamai sun kace amma dai mafi ingancin zance guda ɗaya za ta rankawa ma'ana dai wanda ya zo ranka azumin ramalana da aka biya ta yi bayan ya ɗauki azumin kuma sai ya karya shi daga baya to ba a cewa hukunci ne guda da wanda ya karya azumi cikin watan ramadan sai ya yi kafara babu kafara ran ko kawai zai yi wa man ugumi alaihi duk wanda an ka somar da shi ya suma hankali na ya gushe lailan cikin dare fa a faƙa ya farfaɗo hankali na ya dawo ba a dullu alfajir bayan bullowa alfijiri har alfijiri ya bullo yana cikin suma sai bayan bullowa alfijiri sannan hankali na ya dawo fa alaihi qada usawmin ranka azumin nan ya zama wajibi a kai ne muna tare zai ranka azumin wala ya qadimi na salawati amma bai rankawa daga salloli bai ranka salloli illa ma a faƙa sai abin da ya farfado fi wakati cikin lokaci ne a ce kila tun tun da la'asarin jiya ya suma bai harhaɗo ba sai irin yanzu ga kaga bai yi mangariba ba bai yi isha'i ba bai yi sallah asuba ba ko to yanzu da ya farfaɗo da yake ita subahin kaga akwai sauran lokacin tun da rana ba ta hito ba to yanda hankali na ya dawo to duk sallolin da lokacin su ya wuce ba zai ranka su ba mangariba da isha'i ba zai ranka su ba amma azumin yinin nan tun da dai ko da alfijiri ya bullo lokacin ɗaukar azumi baya cikin hankali ne kaga zai ranka shi wala ya kadimin salawati ba zai ranka salloli ba illa ma a faƙa sai abin da ya farfado fi wakati cikin lokaci ne sai sallar da ya farfado cikin lokacinta kamar a ce yanzu ya farfado yanzu ga kaga akwai lokacin sallar subahin ko madallatu ita ɗaya zai yi amma sauran waɗannan lokacin su ya wuce mangaribi da isha ba sai ya ranka su wayan bagi lissa'im yana kamata ga mai azumi an yi hafa da lissanahu ya tsare harshensa wajewa da hau da sauran gabubuwansa gabubuwa nawa an ga mutum waɗanda za a tambaya gabubuwa bakwai da baki da idanu da kunnuwa da hannuwa da ƙafafu da ciki da farji waɗanda su gabubuwan da Allah zai wa tambaya to wajibin mai azumi ne ya tsare harshensa harshe kasan shi a shugaba ga sauran gabubuwa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullum garin Allah ya waye gabubuwa suna hada harshe da Allah kawa Allah ka zama na kware ka miƙu domin in ka miƙe mu ma za mu miƙe in ka karkace mu ma za mu karkace to shi ne yana kamata ga mai azumi yana kamata ya kamata wajibin mai azumi ne ya tsare harshensa waje ware hahu da sauran gaɓuɓuwansa wajibi ne ya tsare su domin wanda ka azumi amma bai ba saba ma Allah ba to wala da azumi ne ba ta da lada wa yu'azzima kuma ya girmama min shahar ramadana watan ramadana ma azzama Allah abinda Allah ya girmama subhanahu tsarki ya tabbatar mishi ya girmama ga watan ramadana abinda Allah ya girmama mi Allah ya girmama cikin watan ramadana alqur'ani yace shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu watan ramadana wanda an ka saukar da qur'ani cikin sa to qur'anin nan da Allah ya girmama watan ramadana da shi to kai kokari ka girmama shi ma'ana alizimci karatun qur'ani wala ya ƙarba sa'imun nisa'a mai azumi baya kusantar mata bi waɗanda taki wala mu ba sharatin ko runguma wala ƙublatin ko sumbunta lillazzati domin jin daɗi fi naharin ramadana cikin ranar ramadana ba a saduwa da mace ga azumi da rana ba a rungumatta ba a sumbuntatta ko saboda tsira daga karewa azumi wala ya harumu zalika alaiha amma duk waɗannan da saduwa da iyali da runguma da sumbunta ba su haramta gare shi filelihi ga daren ramalana da daddare ya halatta ya ce wala ba'asa babu laifi sai dai kuma to in mutum yayyafa wanda ya sadu da mace ga azumi to wannan zai kafara ko? sai dai inda mantuwa ka kamance kana mai azumi ka sadu da ita to wannan babu kafara mantuwa ce amma in dai da gangan mutum ya sadu da mace ga azumi to zai kafara to amma wanda ya yi runguma ko ya yi sumbunta to shi wannan wasu malamai sun ce maka ruhi ne wasu sun ce ya halatta domin hadisan da an ka samo ga su aisha da sauran mata aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana sumbunta ta yana mai azumi walakin na huka na amlaka kumle irbihi sai dai ya fi ku mallakar shawa ta yi kaga ya nuna kenan wanda ke iya mallakar shawa daga sumbunta ba a wucewa a kai ga saduwa to yana iya yi wanda kuma bai tabbatar da yana iya mallakar shawa ta ba sai ya bari gudun fada maharam na fatar kun fahimta to sannan akwai mutane da dama daban-daban da sun ka zo sun kawo annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam mi a hukuncin saduwa da iyali mi a hukuncin sumbuntar mace ga azumi wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi babu komi wani kuma annabi ya ce mishi kada ka yi malamai sun ka ce wannan la'akari da yadda mutum yake shawa ta fi ƙarfi ga masu ƙurciya wanda adda kurciya to sai sun kace maka ruhi ne ya sumbance iyali amma dattijo wanda wadda sha'a ta ta mutu ba ta dogo sha gare ba sun kace babu komi yana iya sumbantar iyali to yan an kai sumbunta ko an kai runguma banda saduwa har an kai maziyi ko mani to me hukunci da mazhabar malikiya wanda ya sumbunci mace ko ya rungume ta ko ya taba jikinta ko ya yi tunaninta ya zanna yana tunani hammazi ya hito mai to azumi na ya kare sai ya ramka amma in mani ya fito sai an yi kafara amma dai yana nan cikin subulus salami da sauran littattafai zance mafi inganci ba abin da ke karya azumi illa saduwa don mazi ya fito mu mutum duk ga azumi azuminsu bai kare ba haka don mani ya fito mai duka azuminsu bai kare ba wannan ita ce mafi ingancin zance saduwa da iyali kawai ke kare azumi to yana yake wala ba asa babu laihi an yuzbiha junuban mai azumi ya waye gari yana mai janaba min alwada janaba kuma ta saduwa da iyali ta taki je mun yo shigo to To mi a bambancin na jiya da na yau, repetition ne ko akwai bambanci. Jiya yana faɗin hukuncin wanda ya waye gari da janaba, azuminsa ya yi, halaccin azumi ga wanda ya waye gari da janaba, nan kuma yana faɗin halaccin wayewar gari da janaba, ya halatta. kenan kakka ɗauka sai da uzuri ko babu uzurin komi ya halatta kawaye gari da janaba bai da alaƙa janaba ba ta da alaƙa da azumi kamar wanda ya kwanta yana mai azumi da rana ya mafalki kaga azuminsa lafiya lawaiki abinda kawai ke karya azumi shine saduwa wamanil tazza wanda ya ji daɗi fi nahari ramadana cikin ranar ramadana ramadana da rana ya ji daɗi bi mu ba sharatin da runguma runguman mace au ƙublatin ko sumbunta fa'am za ya yi maziyi lizalika domin wannan fa'alaihil ƙada'uran ko ya tabbatar mai ga mazubar malikiya wanda ya yi sumbunta ko runguma ya ji daɗi hammazi ya fito to sai ya ranka azumin nan wa in ta'ammada zalika in ya ganganta wannan hatta amna har yayi mani fa alaihil kaffara kaffara ta tabbatar mai in mani ya fito sai yayi kaffara wa man qama ramadana duk wanda ya tsayi watan ramadana yayi qiyamu ramadana tarawih kenan ko ko alkareji ko tahajjudi duk sunayen abu guda ne wanda duk ya tsayi watan ramadana imanan yana mai imani wahtisaban da kaunar lada gofar lahu ma taqaddama min zambi an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubinsa zunubai ƙanana banda manya ko to kaga duk wani aiki da ke kanka da ake kanka da zunubi game da shi ko lura inji ibnu kathirin ya ana kanka abin da ake kankarewa zunubin da ya gabatar amma babu wani hadisi guda da ya inganta inji ibnu kathirin wanda ya nuna ana gafarta mai abin da ya gabatar da wanda ya jinkirta wannan hususiya ce da take banta ga manzon Allah a gafarta ma abin da ka gabatar da wanda ka ji akwai hadisa amma ba su inganta ba abin da ya inganta in ji ibnu kafir to duk wanda ya tsaye watan ramadana ya yi sallah ya yi ƙiyamun laili imani yana mai imani ta saban da ƙaunar lada gufir lahu ma taqaddama min zambi an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubi ramalana wata guda na cikin watanni goma sha biyu ashe duk yadda muka yi mai saka da fayasin ɗin watan nan mu ba Allah shi daga cikin sunaye ne ana kira ne watan Allah Allah ya keɓantar maka yanayi shi to kaga sai mu yi ƙoƙari kada mu bari wani abu na duniya ya hana mu a banga halartar tarawih wa in kumta fihi in ka tsayo ciki nai cikin watan ramalana ka yi ƙiyamun laili bai ma ta yassar da duk abin da ya sauƙaƙa fa zalika marjiyun fadalu wannan abin da ake ƙauna falalarsa ne kenan ba a iyakance an kace sai ka sauki ƙur'ani ko ka ga abin da za ka karantawa ba duk abin da ka yi ƙiyamun laili da shi ana ƙauna falalarsa wata kafiru zunubi biyu kuma ana ƙauna kankare zunubai saboda shi za ka samu falala kuma za a kankare ma zunubi walƙiyamu fihi tsayuwa cikin watan ramadana fi masajidil jama'a ta cikin masallatai na jama'a bi imamin dali ana yi na fi masajidil jama'a cikin masallatai na jama'a bi imamin daliman kaga ashe kenan yana nuna maka tsayuwa a yi ƙiyamun laifin cikin masallaci tare da jama'a da liman ya fi lada saboda hadisan abu dawuda abu da ya fitar da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsayi watan ramadana tare da liman bai bar liman ba har sai da an ka ƙare to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubi ne ka kuskure ne wasu ‘yan an kai raka a goma wasu tashi suka cikin dare sai su bar shafa'i da wuturi sai cikin dare sai su tahiya su sun wa kansu hasarar lada wanda duk ya tsaye tare da liman he za a ba shi lada kamar ya kashe dare yana ibada haka hadisin yake kamar ya kashe dare yana ibada to akwai mai iya kashe dare yanzu yana ibada yana da wahala to yanzu ga shortcut na in kana son a baka ladar kayi ibada cikin dare gaba ɗai dare dukka ne to sai ka tsayu tare da liman a yi tarawih tare da kai don haka a yi wasu raka'o'i ka ba wasu raka'o'i sai cikin dare kawa kanka hasara ka tsaya a yi ha'a ƙari a sallama tare da kai duka to Allah zai rubuta ma lada kamar ka kashe darin nan gaba ɗaya kana ibada wa man sha'a wanda ya so kama fi baitihi sai shi tsayu a gidanai wa huwa ahsan shi ya fi kyau liman ƙauyar niyyatuhu ga wanda niyyarsa ta ƙarfafa wahadahu shi kadai wanda ka so kuma yana iya yin ƙiyamu ramadanin gida ne shi ɗai kuma ya ce wannan shi ya fi kyau ba shi ya fi kyau ba magana farkon da ya kawo ita ta fi kyau cewa ya tsayu tare da liman wa kana salafus salih salafu na salih kaga ashe su da masu risala duk sun san da salafu salihi duk salafiyuna ne yau yanzu salafancin ya zama wani abu daban a sa wanda ake so a kore wanda wanda ba a so salafanci ya koma kamar siyasa ya koma siyasa wasu kasa danga wasan da duka bi hanyar magabata ga aƙidarsu da manhajinsu da ibadarsu da sauran suluk ɗinsu shi kenan kazan salafi ba ƙungiya ce ba don ba ta da shugaba babu sakatare babu ofishin ƙungiya ba ƙungiya ba ce salafanci salafanci aƙida ne ba ƙungiya ba ce wa kana salafus salih salafun salih sun kasance ya qumu nafiya suna tsayewa cikin watan ramadana fil masajid cikin masallatai bi 20 raka'atan sai raka'a 20 thumma yutiruna bi thalathin sannan su yutiri da raka'a uku kaga suna raka'a 23 kenan yana nan cikin muwadda Umar dan Khattabi da yasa Ubay ibn Ka'ab ya jagoranci wa mutane sallah to raka'a 23 bai ɗanka abu kai sai dai wannan asar bai tabbata ba da ifi ne to shi ne masu raka'a 20 ko 23 ke kawo hujja wa yafsiluna baina shaf'i wal witr suna rarrabewa tsakanin shafa'i da witri bi salamin da sallama ba an ce ayi witri da raka'a uku ba to yan sun kai raka a biyu na shafa'i sai su zanna su yi ta hiya su sallama sannan su ta su kawo raka a guda ta wuce sun masallau ba da zalika sannan daga baya kuma su salafus salihu sun karin kasalla sittan wa talatin raka'atan raka'a talatin da shidda da ishirin da uku sai sun kai dabalin sai sun ka ƙara sun ka mai shaitu talatin da shidda gaira shafi wal wutir ban da shafi'i da wutiri to talatin da shidda yan an sa shafi'i da wutiri nawa kenan talatin da tara to babu dai wani dalili da aka kaiwa gida na yin ishirin da uku balle talatin da shidda wa kullu zalika wasu'un duk wannan ba halan na ba koko duk wasu'un abinda an wasu'un kan a tsayawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wa yusallimu min kulli raka'ataini to yaya ake yin kiyamar ramadana yan raka'a nawa za ka yi yana yin sallama ga kowace raka'a biyu kowace raka'a biyu inda duk an kai raka'a biyu sai ya sallama inda duk ya raka'a biyu sai ya sallama ha a yi adadin raka'o inda za a yi wa qalat aisha radiyallahu anha yana na aisha yadda Allah ya tabbata gare ta tace to an kawo ta nana aisha yadda allah da tabbata gare ta ta ce ma za da rasulullahi to baka ce kashe injin ko ba a kashe injin to aisha ta ce ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah bai taba karawa ba fi ramadana cikin watan ramadana wala fi gairihi ko cikin wani na alasna ta yi ashirata raka'atan akan raka'a sha biyu ba da halwuturu bayan ta sai ya yi wuturi sha uku kenan to bayan aisha ta faɗi hakan ga don mi kaka cewa kuma halan na a yi talatin da shida ko ashirin da uku eh kuma bayan ka sani kaga ta naƙuli kenan eh amen madalla to to yanzu abu biyu ne annan da ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ra'ayin da malamai da baya sun ka kirkiro wanda duk ya shi maka ka je ji magana Aisha manzon Allah bai taba karawa ba ko cikin watan Ramalana ko wani wata wanda ba akan raka'a sha biyu da wuturi guda sha uku kenan shi a tsololo qiyamul lailin annabi ya yi raka'a biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama har sau shida sha biyu kenan sannan ya ruhe da wuturi raka'a guda sha uku bai taɓa ƙarawa ba maimakon ka yi talatin da shiddan a yi su ‘yan guntaye yi karatu irin na annabi ha gani in ko sha biyun na, na yiwuwa gare ka an yi saɓani shiga ƙiyamun laila yawan raka'o'i an ka hiso ko dogon karatu tsakanin da allah dogon karatu an ka hiso don haka na annabi ka yi wannan shi a ƙarshen babu siyani Allah ya sa muna albarka ga abin da mun karanta to ma'adala ma'adala yawo maganganun da ba su da dalili ba Allah mamakin su kai sun sani ba amma wata rana sai su sai su barko ta wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk